الرجيم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا
الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تطاع لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام وبالإيمان وبالمال وبالأهل وبالمعافاة بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa musulmi iyayenmu dattawa da suke zazzauna a wannan waje mai albarka da iyayenmu malumma da babukaninmu almajirai da ‘yan agaji shugabanni da masu agazawa maza da mata gaba ɗaya da masu saurare da ma wanda yake nesa sauti yana isa zuwa gare shi duka ina isar muku da gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna 22 ne ko 22 ga watan safar watan safar shine wata na biyu a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna matukar farin ciki da godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda da izinin shi da yardan shi da kaddarawan shi da ganin damar shi ya ba mu ikon halartowa a wannan gari mai albarka garin tsibirin gobir a kalkashin wa'azi na jiha wanda babbar kungiya kungiyar ihya sunna sunna ta shirya muna fatan Allah ta'ala ya sanya ma wannan haduwa albarka a nan kofar mai martaba Allah ya ƙara wa mai martaba lahiya ya ƙara mai imani da kwanciyar hankali ‘yan uwa musulmi kamar yadda aka faɗi cewa maudu'in namu a gulguje a mulmula a dunkule wato bisa kan al'inayatu ne bi tarbiyyatil aulad kulawa ba da muhimmanci game da tarbiyyar ‘ya'ya to mu sani cewa ‘yan uwa musulmi ba da mahimmanci game da tarbiyyar ɗiya ba in ka ga dama ba ne za ka yi a dole ne cilas ne domin saboda amana ce nauyi ne haƙi ne wanda Allah ya labta shi bisa wuyanka Allah ya ce inna aradna al-amana إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها na'am فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان me yasa إنه كان ظلوما جهولا Allah ta'ala ya ce inna lalle musu Allah arabna al'amanata mun bujiro da amana ala samawati akan sammai guda bakwai wal ardi da kasai bakwai wal jibali da babbaka babbakan duwatsu duwatsu masu girma fa abaina an yahmilnaha sai suka ki daukar wannan amana saboda sun san girmanta sun san nauyinta sun san akwai matsala idan suka dauka basu cika ba Allah ta'ala ya ce wa hamalahal insan dan adam sai ya tara kai ya dauki kaga idan ka kalli siyakin ayan sai ga shi dan adam kamar ba a ma kawo gare shi ba kawai shi ya gammo ya tara kai yake azama shi ko da yake ba ma gammo kawai dauka ya ko wa hamalaha al-insan Allah ta'ala yace kawai dan adam ya dauke an ce sammai ga amana za ku iya rikewa sammai suka ce ba za mu iya ba muna jin tsoron hushinka idan muka saba ya Allah kasai ga amana za ku ɗauka kasai suka ce ba za mu iya riƙewa ba saboda muna jin tsoron hushinka ya Allah duwatsu manya-manyan duwatsu masu tauri Allah ya bujiro da wannan amana gare su suka ce ba za su iya ɗauka ba ɗan adam ya taro kai ya ɗauke me yasa ɗan adam ya ɗauka Allah ya ce saboda ɗan adam ya sifantu da sifofi guda biyu innahu kana zaluman jahula saboda shi ɗan adam shirgegen azzalimi ne haka ce zaluman ya sha bamban da a ce azzalimu saboda shi wani irin tiƙeƙen shirgegen kwaɗe ɗan zakkacecen azzalimi ne ma'ana zaluman siga ce mubalaga zaluman kasirar zulmi kenan wanda yake da yawan zalunci sifar shi ne ɗabi'ar shi zaluntar kanshi sannan kuma jahula wanda yake da jahilci ne shi yasa duk inda ɗan adam yake karɓa sunan shi na ɗan adam to ya karɓi wani kaso na zalunci ya karɓi wani kaso na jahilci kamar yadda malamai suka ce duk wanda ya saba ma Allah jahilci ne yasa ya saba mashi duk karatun shi in dai har ya kuskure ya saba ma Allah to shi Allah ba a saba mai sai dalilin jahiltar shi to kaga dan adam yana da wannan sifai ta zaluman jahula ko wannan amana wanda Allah ta'ala ya bujiro da ita manya manya halittu suka kasa dauka dan adam ya tara kai ya dauke Allah ta'ala yayi umarni da a kiyaye ayi hattara ka a ci wannan amana a suratul anfal Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu يا أيها لا تخونوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول نعم.
وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda suka yi imani la takhunu Allah war rasula kar ku saki ku ha'inci Allah da manzo wa takhunu amanatikum kuma kar ku saki ku ci amanar kanku da kanku wa antum ta'lamuna alhali kuna sane sai ce mi واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة na'am وأن الله عنده أجر عظيم daga cikin manya-manyan ababen da suke sa ɗan adam ya ci amana akwai dukiya ko wani akan dukiya shi ba ya ji ba ya gani ba Allah ba annabi ba mutunci bai san kowa ba la dina lahum la qasda lahum la rabba lahum illa al malu law mala al malu ila sanamin wa hum fi masjidihim malu cikin ɗan adam akwai wanda shi in dai akan kuɗi ne to kawai komai ma zai iya aikatawa sai ka da Allah ya zancan kakka saki ka ci amana sai ka zancan dukiya ya ce ka sani lalle dukiya ka sani lalle ‘ya'ya domin wani zai ci amana ne saboda ƙoƙarin tattala ma ‘ya'yan shi saboda ƙoƙarin tanadi ga ‘ya'yan shi sai Allah ya ce to ku sani dukiyanku da ‘ya'yanku fitnatun jarrabawa ce wa annan laha indahu ajrun azim kuma lalle Allah a wajen shi ne ke da kwai sakamako mai girma ‘yan uwa musulmi yana da kyau kowane musulmi namiji da musulma mace su sani cewa ba da mahimmanci game da ladubba na musulunci kulawa game da tarbiyyantar da 'ya'ya wannan dole ne nauyi ne wanda Allah ya riga ya ɗora shi a kai akwai da dama daga cikin mutane waɗanda a ɓangaren abin da ya shahi 'ya'yansu suna ƙoƙari iya ƙoƙari wajen ganin cewa sun ciyar da su wajen ganin cewa sun biya musu bukatoci na rayuwa sun mance da cewa babban abin da ɗa na musulmi yake bukata shine inganta tarbiyyar shi ya taso da aƙida ta musulunci ya taso da ɗabi'u na gari ya taso da nagarta ya sifantu da siffofin mutanen kirki fakutun ruhi arwahul ma'ani wa laysa bi an ta'imta wala sharibta abin abinci wanda gangar jiki take bukata shine ka bata tuwo shinkawa makaroni awara dambu bula wato dankali da sauransu wannan duka gangar jikinka take bukata amma rai baya da bukatar tuwo rai baya da bukatar shinkawa rai baya da bukatar ka bashi dankali ko awara abinda ranka yake bukata shine karyin imani da tatatta akida da wato kulla alaka mai ƙarfi tsakaninka da ubangiji ce sa abu ishaq al-alberi yace wato faqutur ruhi arwahul maani wa laysa bi an ta'imta wala sharibta shi zancan ka cika sha wannan abinci ne na gangar jiki wallahi cikin iyaye akwai wanda iya kokarin shi kawai shi dan dan ne wajen nema neman shi da fafatakan shi da faɗika tashin shi ya ga yanda za a yi ya ciyar da 'ya'yan shi yau in dai wannan ne baka hi kaza iyawa ba in dai wannan ne kokarin baka hi zabo ba baka hi bunsuru ba baka hi rago ba baka hi sa ba duk dabbobin da ka sani wallahi babu wata dabba wanda ka wuce ta in dai wajen neman cimaka ne in dai wajen neman abinci ne in dai wajen neman ka tura baki ne ka ci ka sha ka yi taiba ka mace kabari ya karba wato ka rube tsutsa ta sharba abin da ya fi dacewa wato ka kalla ka yi tanadi shi ne ka kula da farilla da nafila kamar yadda wannan sha'irin yake faɗi idan da ya zama na ci shi ne ka sanya gaba wallahi cikin dabbobi akwai wanda sun ɗara ka a wannan ɓangaren saboda haka ‘yan uwa musulmi ba tarbiyyantar da ‘ya'ya ba ne lalle malaman tarbiyya suna magana cewa tarbiyya kala-kala ce akwai tarbiyya ta gangar jiki akwai tarbiyya ta rai akwai tarbiyya ta kaza to amma wace tarbiyya ce muhimmiya wace tarbiyya ce kan gaba wace tarbiyya ce ake da bukata tarbiyyar da ake bukata ga musulmai su ma 'ya'yansu shine tarbiyya ta musulunci ɗanka ya taso yana da alaka da alkur'ani shi yasa waɗanda suka san mahimmancin samun ‘ya'ya nagartattu ingantattun ‘ya'ya ‘ya'ya na ƙwarai ‘ya'ya na gari ba na gari ba wato tun kamin ‘ya'yan su zo suke fara addu'a da roƙon Allah saboda wanda ya san daɗin hura shi yake zuba mata nono Allah ya faɗi annabawa da yawa tun kamin ma ‘ya'ya su zo suke fara yi masu addu'a ana son ka zama musulmi mai addu'a Allah ya baka ‘ya'ya na gari tun kana tuzuru tun kana saurayi tun kana matashi baka yi aure ba ya zamo ka matsa ma Allah da roƙo da addu'a Allah ya baka ƴaƴa na kirki sannan kuma bayan ka samu ƴaƴan bayan ka samu ƴaƴan to ka matsa ka nace kai tai babu hutu Allah ubangiji ya shirye ma da ƴaƴanka Allah ya kama maka domin wallahi duk ƙoƙarinka idan Allah bai kama maka ba ba za ka iyawa ba إذا لم يعنك الله فيما تريده فليس لمخلوق إليه سبيل وإن هو لم يرشدك في كل مسلك ضللت ولو أن السماك دليل saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin annabi Ibrahima. Annabi Ibrahima yana roƙon Allah, Allah ya ba shi ɗanar kirki cikin suratul safat ya ce, Rabbi habli.
Rabbi habli min as-salihin.
a cikin suratu Ibrahim kuma yace rabbana inni askantu min dhurriyyati rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zar'in 'inda baytikal muharram a jawan nan raramu ta gaban ta rabbi ja'alni muqimas sala rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati yace mi rabbana wa taqabbal du'a kuma ari imrana mamman maryam lokacin da ta haiho maryam ta kaga ta tazo duniya addu'a ta yi Allah ta'ala ya tsare ta daga shedan tace mi falamma wada'atha فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت na'am والله أعلم بما وضعت وليس الذكر in كالأنثى ka kara gaba annabi zakariya hunalika da'a هنالك دعا زكريا mi ربه zakariya yace قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة na'am إنك سميع الدعاء dawo farkon maryam ya Allah yace farkon maryam بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد na'am ذكر رحمة ربك عبده زكريا
aha إذ نادى ربه نداء خفيا sai yace mi قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس امرأة شيبا أها.
واشتعل امرأة شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا نعم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا نعم.
فهب لي من لدنك وليا يرثني يرثني ويرث من آل يعقوب أممي.
واجعله رب رضيا To kuma suratu albakara Allah ta'ala ya bada labarin wato jagora daga cikin jagorori na annabawa shine annabin Allah Khalilur Rahman annabi Ibrahim wa idibtala وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن نعم.
قال إني جاعلك للناس إماما عالمي قال ومن ذريتي أها.
قال لا ينال عهد الظالمين dan tsallake gaba kaɗan Allah ta'ala ce wa sabiha Ibrahim ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله Aha.
إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون am kuntum shuhada أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه أها.
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أها.
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل نعم.
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا نعم.
ونحن له مسلمون kuma cikin suratul ahqaf Allah ta'ala ya ce hatta idza balaga ashuddahu حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني نعم قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي نعم.
وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي أها.
إني تبت إليك وإني من المسلمين annabawan Allah gaba ɗaya roƙon Allah suke Allah ya ba su ‘ya'ya na gari kamin ya ba su kuma ya bayan ya ba su addu'a suke Allah ta'ala ya shiryar Allah ya setar Allah ya agaza Allah ya ɗora su a kan tafarki managarci ingantacce ‘yan uwa musulmi ‘ya'ya suna buƙatar yawaita addu'a domin in Allah bai kama ma ba baka iya ba Allah ya jarraba annabi Nuhu da wani kangararren ɗa amma duk da haka bai sallama ba ya yi ta yin iya ƙoƙarin shi hallun washin ɗan na ƙarshe ci gaba da yi mai nasiha da kiran shi zuwa ga Allah wannan ayoyin da Allah ramma ya karanto aya ta farko Allah ta'ala ya ce rabbi habli minas salihin ya ubangiji ka bani daga cikin 'ya'ya na gari ka gana annabin Allah ne annabi Ibrahim yake roƙon Allah Allah ya bashi ɗa amma bai ce kowane irin ɗa ba wani in ya sha wahala ta rishin ɗa sai ka je ya zo yana ni dai Allah ka bani koma wani irin ɗa ne la ilaha illallah ai ba irin wannan addu'a ce. duk yanda kan rasa ɗa to ka gode ma Allah akan baka da ɗa wataƙila ka rayu babu ɗa ya yi alheri gare ka akan Allah ya baka wani ɗa amma ɗan mugun abu ɗan jaraba ɗan fitina duk lokacin da aka yi wata ɓanna cikin unguwa sai a ce ɗanka ne duk lokacin da aka shibka wani shegantaka ko wani iskanci sai a ce ɗanka ne to wannan ɗan ina amfani irin shi ɗan da zai sa ka tagumi ɗan da zai sa ka hawaye da ƙwalla wannan ba ɗa ba ne saboda haka annabawa suna roƙon ‘ya'ya amma ‘ya'ya na gari ‘yan uwa musulmi abin da yake nuna mamu mahimmancin tarbiyyantar da ‘ya'ya abin da yake nuna mamu girman lamarin tarbiyya shine inda kowane musulmi da kowace musulma a cikin ƙasanmu ta Nijar zai koma ya makanshi karatun tana ta tsakanin shi da Allah ya rike responsibility wadda Allah ya bashi a kotan 'ya'yan shi wallahi tallahi da Nijar gaba ɗaya ta gyaru ko ba za ta gyaru ba. Nijar kaf ka daina zancen kira ga shugabanni su gyara a kowa ya je ya gyara tarbiyyar ɗiyan shi. Koko waɗanda suke zama shugabanni a Nijar daga Japan ake zuwa ana ɗauko su, a daga Uganda daga ina ne ake ɗauko shugabannin Nijar. 'yan Nijar ne ɗiyan wasu musulmai ne, tarbiyyar Nijar ce, amma cin amana wajen tarbiyya shi yake sa cikin 'ya'yanka a samu kasurgumin azzalimi. Wataƙila baka kula ba da ka karantar da shi alkur'ani mai girma abinda kawai ka ba da mahimmanci shine ya karanci boko to karatun boko ba lahani ba ne amma idan ɗanka ya zama ba abin da yake duniya sai karatun boko to a sha asha wallahi duk sallarka duk ibadarka duk kokarinka bayan yiwa ranar alkiyama ka je ta kamta kama ka shiga aljanna sai ka ce wani rudu alhali ka ci amanar tarbiyyar danka duk wanda ya ci amanar tarbiyyar dan shi Allah ya ba shi ɗa dan ya kula da shi dan ya tarbiyyantar da shi dan ya fuskantar da shi dan ya saita shi dan ya yi abin da Allah ya yi umarni annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni da shi. Kai, ‘yan uwa musulmi, wallahi ba haihuwa ba tarbiyya ce matsala. Ni'amul ilahi alal ibadi kasiratun wa ajalluhunna najabatul aulad. Lallai ni'imomin Allah suna da yawa da yake mabayi, Allah ya baka kuɗi ni'ima ce, Allah ya baka mulki ni'ima ce, Allah ya baka ilimi ni'ima ce, Allah ya baka alkur'ani ni'ima ce, Allah ya tsara ma ɗaukaka matsayi ni'ima ce, ka nema ka samu ni'ima ce, lahiya ta gangar jiki ni'ima ce, amma wallahi cikin ni'imomi manya-manya da Allah yake ba bayan shi, akwai ni'ima ta ‘ya'ya. Allah ya baka ɗa sun ɓulele, sun talele, ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce? Ni'ima ce. don inda za a taruwa a Nijar, da Nijar gaba ɗaya da manya da yara, da masu matsayi da maran matsayi, da masu arziki da talakawa da ma'ikanta, kaf a taru a ce so ake sai an baka ɗa ko da ɗan kucaki ne, suna iya baka. Ya ai ba ma zancen ɗa ba, ya ayyuhan nasu buri ba masalu.
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له Na'am, إن الذين تدعون من دون الله لن يقلوا بابا ولو اجتمعوا ya isa haka nan, Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane, Duriba matsalun an buga wani misali fasta lahu ku saurare shi, innan lazina ta da'una min dunin lahi, lalle waɗanda kuke bauta wanda ba Allah ba, lai ya khilƙu zubaban, ba za su iya halittar kuje ba, wala wiji ta ma'ulahu ko da sun yi reniyon a kan a halicci kuje. Ko da sun taru ana ta reniyon kowa na ba da ide, ni ina ganin yadda za a yi kai shi ne a yi kaza a yi kaza, duk wani mai ilimi ku tara, a zo a yi reunion a yi shawara kowa ya ba da idan shi ya za a halicci kushe Allah ta'ala ce wallahi tallahi ba zai halittu ba to kushe bai iya halittuwa ga duk mutanen duniya inda za su taruwa akan su yi shawara su gani bai sai Allah ya sabko da su mataki na ƙasa ya ce ba ma zancen halitta kushe ba in ya kushe ya maka hige wallahi baka isa ka kwato shi ba in kuje ya zo za ka ci abinci ka buɗa sai ya ɗauki loma guda ya sa baki na rantse da Allah ka yi amfani da na'urorin zamani wallahi tallahi ka yi amfani da duk wani ci gaba na technology duk matsayinka duk girman kanka duk ɗaukan kanka duk ɗagen hancinka duk kafurcinka wallahi ba ka iya kwato kayanka ashe kai kaskantaccen kaskantattu ne ya kamata ka miƙa wuya ga Allah malamai da suka yi bincike na zamani sai suka gano sirrin da yasa Allah ya ce in kuje ya maka kwace ba ka iya kwato shi wai ashe shi kuje cikin halittar shi babu ma 'yan ciki idan ya kwaci abu ko ya ɗiba abinci yana kaiwa ga baki haya ɓaci ko kashe shi za ka yi ka naguje shi ka haska na'urori wallahi ba ka iya dawowa da shi kawai kada ya ɗauka amma in dai kuje ya riga ya ɗauka to me yasa Allah ya halicci kuje dan ya tabbatar ma duk wani mai girman kai duk wani mai jiji da kai duk wani mai nuna ita duk wani mai takamar cewa shine mai karyawa inda ba gaba to dan a tabbatar mai da wallahi tallahi karya kake ba kai bane kai bawan Allah ne kaskantacce mai fitsari mai kashi mai gashi mai atishawa wanda Allah ya kwaba halittar shi da jini da tsoka da bargo da zai da sauran ababen da ake halitta dan adam Allah ya dauki kyautar da ya baka kyautar da duk duniya babu wanda zai iya baka amma kuma ka dora yi ma wannan kyautar rukun sa kai na kashi anya duk mutumin da Allah ya bashi ɗa bai kula da tarbiyyar shi ba ya dai ta ci da shi yana zama hohuke yake kamar tulu kawai abin da ya damu shine ya bashi hura ya bashi tuwo kawai abin da ya damu shine idan dan yana da bukata ta duniya ya mashi wai dan saboda lalacewa sai ka samu dan musulmi ko fatiha kirki bai iya ba wallahi ka ci amana danka ba in kaga dama bane tarbiyyantar da danka akan ya iya karatun alqur'ani ya san shi wannan dole ne nauyi ne amana ce Allah ya riga ya dora maka yana daga cikin muhimman ababen da ake tarbiyyantar da 'ya'yan musulmi a kai shine tarbiyyantar da su akan karatun alkur'ani ɗan uwa musulmi inda kowa zai kula da tarbiyyar ɗan shi ya ba ta muhimmanci da in ka je ekol dirakatar wanda za ka tarda sai ka tarda wani ɗan musulmi ne musulmi sun mai tarbiyya yanzu ba a fama da shi duk dejan da zaka je ka tarra sai ka tarra dan musulmi ne duk shabin na wata ma'aikata sai ka tarra dan musulmi ne ya sha tarbiyya ta musulunci ya koshi sarakunan mu na gargajiya sai ka tarra ƴaƴan musulmi ne sun sha tarbiyya ta musulunci sun koshi gubernar gubernar sai ka tarda duk inda aka kai gubernar wanda dan musulmi ne wanda iyayen shi basu ci amana ba sun mai tarbiyya bakin gwalgwado al'umma ta huta su sun huta sun ci ribar shi al'umma tana cin ribar shi in ka je katar da mermer a Nijar kaf sai katar da 'ya'yan musulmi ne musulmi sun ɗauki nauyin da Allah ya ɗora masu na tarbiyya sun tarbiyyantar da 'ya'yansu mun samu idan muka samu jagorori shugaban ƙasa mataki na ƙarshe ya samu tarbiyya tun daga iyayen shi ministoci sun samu tarbiyya daga iyayensu dukutoci sun samu tarbiyya daga iyayensu 'yan sanda da 'yan wuka da 'yan bindiga da 'yan komi duka sun samu tarbiyya daga iyayensu duk inda wani yake jami'in tsaro ne yana da tarbiyya wadda ya samu tun daga iyayen shi na rantse da Allah babu bukatar sai an ci a yi gyara gyara automaticaman zai zo kai tsaye za mu samu komi ya tahi normal rayuwa ta yi daɗi saboda kowa ya san ya kamata amma in ka wulaƙantar da ɗanka baka kula da tarbiyyar shi ba tun yana ekwal gabanka yake shan ƙwaya da wiwi da nan nan gabanka tun yana ɗan ƙarami yake kwankwaɗa giya da su gudaye da waye ya zama kasurgumin ɗan iska kana kallo wai kuma a haka shine zai je wata rana ya zama jagora daga cikin jagorori na rantse ma da Allah ji cutar da yayi idan dai akwai sakacin ka to kana da wani kaso wato a lahira akwai shari'a tsakanin ka da al'umma wanda ya zalunta ana nuna mana lokaci ya riga yayi saboda haka abinda na ambata Allah ta'ala ya amfane mu da shi kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya nuna mu su mu gyara muna addu'a Allah ta'ala ya ƙara zamnar da ƙasar mu lahiya Allah sa mata albarka Allah ya ƙara ma jagororinmu ikhlasi da imani da son talakawa da son 'yan ƙasa duk abin da zai zama alheri ga al'umma Allah ka taimaki shi wa gabanin mojan duk abin da zai zama shari Allah ka kwaba hannayensu ka hana su aikatawa duk wani kudiri da jagorori za su ɗauka wanda zai zama alheri ga talakawa da 'yan ƙasar Nijar ya Allah ka kama masu ka agaza masu ka dawa masu ka yassare masu ka sauƙaƙe masu Allah ka tunkuɗa su gaba gaba wajen yi duk wani kudiri da za su ɗauka wanda zai zama ƙalubale ko matsala ko musguna ko takura ko kunci da talakawa 'yan Nijar bayan Allah ya Allah kakka ba su sa'an yi muna roƙonka ya Allah din mai ma addinin musulunci zagon ƙasa Allah mun damka shi ga hannunka kamar damkar dambun ba'u Allah kamar hukuncin da ba iya ɗauka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله